تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام alaikum wa rahmatullah godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar mu a wannan masallaci na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda yau insha Allahu za mu fara farkon suratul buruj muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 24 ga watan rajab shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 24 din ga watan daya shekara ta 2025 muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimta da aiki da abin da zamu ji cikin wannan sura bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul buruj tana daga cikin surori wanda suke wato makkiya waɗanda aka saukar da su bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Allahu tabaraka wa ta'ala yace was sama'i zatil buruj Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar buruj al-buruj malamai suke cewa wasu malaman tafsiri suke cewa shine wato taurari al-buruj jam'i ne na kalmar buruj ko albarju ko alburju jam'i ne na wannan kalma wasu daga cikin magabata suka ce ana nufin taurari wasu kuma suka ce alburuj ana nufin zango-zango da wata yake yi ranar farko yana burji kaza rana ta biyu yana burji kaza har zuwa ƙarshen wata ɗin to Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce na rantsuwa da sama ma'abociyar wannan buruj ɗin ko dai taurari ɗin tun da sama tana da taurari ɗin ko kuma buruj ɗin da wata yake bi zanguna-zangunan da yake bi wannan shi ma kuma dai akwai shi a sama Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wal yawmil maw'ud yana kuma rantsuwa da yini wanda yake abin alkawarantawa yinin da aka alkawarin zai zo shine mai yinin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da sama ya kuma rantse da yinin alkiyama sai ya ce wa shahidu wa mashhud Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana rantsuwa da shahid wa mashhud wannan shahid da mashhud malaman tafsiri magabata sun yi maganganu da yawa cewa mai ake nufi da shahid mai ake nufi da mashhud wasu daga ciki suke cewa shahid din wato shine ranar arfa mashhud kuma ranar juma'a dewa sun yi wannan magana wasu suke cewa shahid shine annabi adam alaihi salam mashhud shine dan adam wasu suke cewa ashahid wato sune gaban jikin mutum mashhud kuma shi kansa mutumin shine mashhud wasu kuma suke cewa shahid shine dan adam mashhud kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakun litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida wato ku ku zamto masu shaida akan sauran al'ummomi shi kuma manzo ya zamto mai shaida akan ku ya zamto shine mai wato abin shaidawa wato shine mai shaida ina fata an gane an rawaito na hadisi kamar yadda yazo cikin sunan Tirmidhi daga bi hurairah ta Allah ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-yawmul maw'ud yawmul qiyama yawmul maw'ud da Allah tabaaraka wa ta'ala yace wal yawmil maw'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana nufin ranar al-qiyama wal mashhud kuma da ya ce wa shahidin wa mashhud to wannan mashhud din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmu arafa shine yirin arafa ranar arafa ranar tara ga watan zulhijja kenan wasu kuma a cikin tafsiransu sun ce ba ranar tara ake nufi ba wato ranar goma ga wata ranar babbar sallah a wannan hadisi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shahid kuma yawmul jumu'a shahid din kuma ana nufin ranar juma'a kenan wa shahidun Allah ta'ala ya rantse da yinin juma'a wa mashhud da kuma ranar arfa ko kuma ya rantse da ranar juma'a da kuma ranar babbar sallah na fata an gani da yawa dai sun yi ittifaki cewa shahid din ana nufin yawmul juma'a ne da yawa daga cikin magabata wannan ita ce maganar su akan kalmar shahid din ranar juma'a waɗansu kuma sun faɗi waɗancan wato ababen da aka bayyana na cewa shi ɗan adam ake nufi ko gaban jikinsa ko wani makamancin haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi ke cewa wa shahidu a yawmul juma'a shi shahidin da Allah ta'ala ya ce wa shahidin annabi sallallahu alaihi ce shine ranar juma'a fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'min a cikin wannan yini na juma'a akwai wani lokaci bawa mumini ba zai dace da wannan lokaci din ba yad'u Allah fiha khairan yana roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala wani alkhairi illa stajaba Allah lahu face Allah tabaaraka wa ta'ala ya amsa masa wannan bukata tasa mana wannan yinin da Allah ta'ala ya rantse da shi shine yinin juma'a kuma akwai wata sa'a wani lokaci a ciki duka wanda ya roƙi Allah tabaaraka wa ta'ala wata bukata sai Allah ta'ala ya amsa a yinin juma'a din ya ci gaba da cewa aw yasta'izu bihi min sharrin illa a'adahu minhu ko kuma bawa ya nemi tsarin Allahu tabaaraka wata'ala dangane da wato wannan wato wani al'amari na wani sharri ya nemi Allah ta'ala ya kare shi in dai a wannan daidai lokacin ne a ranar juma'a face Allah ta'ala ya kare shi wanne ne wannan lokaci malamai sun yi takirda dan wannan lokaci ne wasu suke cewa daidai lokacin da ake amsar addu'a ranar juma'a shine daga fitowar alfijir kafin rana ta fito wasu kuma suka ce a'a wannan lokacin shine wato lokacin da aka kirayi sallah limami yana kan mumbari aka kira sallah izuwa ya gama kutuba izuwa a tada sallah wannan lokacin a nan gurin abin yake ko da yake nan bayan an kammala kiran sallah kafin ya fara kutuba to dama kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa addu'ar da aka yi wato tsakanin kiran sallah guda biyu karbabbiya shi shine tsakanin kiran sallah da kuma tare ikama a kullum ma ba lalle juma'a din ba karbabbiya ce saboda wannan wasu malamai suke cewa to wannan lokacin ake nufi lokacin da limami yake kan mumbari an kira sallah kafin ya fara khutba kenan bayan mutun yayi addu'ar nema annabi sallallahu alaihi wasallam alwasila Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya kuma yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai addu'a ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala biyan bukatunsa a wannan lokaci Allah tabaaraka wa ta'ala yana amsawa wasu malamai suka ce wannan lokacin ne wasu kuma suka ce a'a tsakanin khutuba da zai zauna ya dan tashi dan wannan tsakanin ne wasu kuma suka ce a'a bayan ya gama khutuba tsaf ku tashi zuwa ga sallah qumu ila salatikum ko kuma ma bai fada ba ya dai kammala khutuba zuwa ta da iqama dan ne da ta sahu za a yi kafin a fara ta da ikama dan tsakanin wasu suka ce wannan ne na fata an gane wasu kuma suka ce a an an ta da ikama kafin ya ce Allahu akbar to dama shi ma kuma akwai hadisi akan wannan amma kuma da yawa daga cikin magabata sun fi rinjaya akan cewar lokacin karshe daga shi rana za ta faɗi sun fi yawa akan wannan cewa shine lokacin amsar addu'a wato la'asar lis rana ta zo kusan faduwa yinin juma'an zai tafi ka cewa wannan lokaci ne yana yinin juma'a shine mafi alkhairin yinin da rana ta bullo akai kamar yanda yazo cikin hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin yini da rana ta hudu a kansa shine ranar juma'a ranar juma'a Allahu tabaaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam ranar juma'a Allahu tabaaraka wa ta'ala ya fitar da annabi Adam daga cikin aljanna ranar juma'a kuma za a tashi alkiyama wannan yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ma'ana yinin juma'a yana da girman sha'ani shi sama idan juma'a ta zo dabbobi suke tsorata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a za a tashi alkiyama sai suke jin karfa wannan juma'a ce za a tashi alkiyama din saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shahidin wa mashhud yana rantsuwa da wato shahid ranar juma'a wa mashhud da kuma ranar arfa kamar da zo a cikin wato wannan hadisi akwai dai maganganu da yawa na anashin magabata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qutila ashabul ukhdud ko Allah tabaraka wa ta'ala ce qutila ashabul ukhdud an tsinewa mutanen al-ukhdud ma'abota al-ukhdud qutila ma'ana lu'ina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qatalahumullahu anna yufakun Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah ya tsine musu ya suke kautar da mutane daga tafarkin Allah suke kautar mutane daga tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ta'ala yace qutila ashabul ukhdud Allah anci ma'abota al ukhdud in aka ce la'ana tsinuwa idan daga Allah tabaraka wa ta'ala ne shine fitar da bawa daga cikin ni'ima daga cikin rahama ta subhanahu wa ta'ala idan kuma wani bawa yayi addu'a da tsinuwa to shi wannan ma'anarta shine neman Allah ta'ala ya nisantar da wannan daga rahamarsa idan wani ya ce Allah tsinewa ne yana neman ya Allah ka nisantar da shi daga jin daɗinka daga rahamarka idan kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me na tsinewa ne yana nufin ya kore shi daga jin daɗinsa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka tsinewa ne wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kuma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi za a karba to shi kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ta'ala ya la'anci ko kuma tsinannu ne yana nufin mai Allah ta'ala daga ya tsine musu kenan misali kamar hadisin da yake cewa akwai waɗansu kala biyu na 'yan wuta ni ban gansu ba ma ban yi rayuwa da su a lokaci na ba na farko akwai wasu mutane za su zo nan gaba da bulala a hannunsu za su rika yawan dukan mutane akwai waɗanda za su zo daga cikin mataye kuma kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat mata za su zo sun sanya tufafi amma kamar tsirara suke saboda ya matse musu jiki ko kuma ya yi shara-shara yake cewa fal'inu hunna fa inna hunna mal'unat ku tsine musu dama waɗannan tsinannu ne kaga ya gwada me dama Allah tabaraka wata'ala ya riga ya ya la'ance su wasu guraren zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko Allah tabaraka wata'ala ya bayyana cikin alkur'ani cewa wanda suka yi laifi kaza Allah ya tsine musu kuma bayi ma sun tsine musu Allah tabaraka wata'ala ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum al-la'inun sai ce illallazina tabu wa wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa duk wanda suke koye suke rufe gaskiyar abin da muka yi wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce irin waɗannan ulaika yal'anuhumullah Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun masu tsinuwa ma cikin mala'iku da mutane su ma sun tsine musu ma'ana Allah ta'ala ya riga fidda su su ma kuma bayi na kware suna neman Allah ya fidda su daga rahama ta sa ina fata an gane sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce qutila ashabul ukhdud in aka ce ashab sune ahal wato Allah an ci mutanen al-ukhdud ba ana nufin wanda suke cikin ukhdud din ba kamar inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa illa mala'ika ko ba mu sanya ‘yan wuta ba ma'ana masu kula da wuta ba na ciki ɗin ba ba mu sanya masu kula da wuta ba face mai mala'iku su suke lura da sha'anin wuta ina fata an gane kenan kutila ashabul ukhdud ba wai wanda suke cikin al-ukhdud ɗin ba shi kuma al-ukhdud jam'i ne na kalmar akhadid gashi kamar jam'i yanayin faɗansa al-ukhdud to amma ba jam'i bane mufradi ne jam'insa shine akhadid al-ukhdud shine a tona rami sisira bai fi wato fadinsa bai fi tsayin mutum ba haka a kwance inda mutum zai kwanta haka fadinsa bai fi haka ba amma a yi shi dogo kamar korama a ce za a yi shi kamar daga nan zuwa kwaltar nan zuwa titin nan kuma sisira kamar hanyar ruwa misali wannan shine al-ukhdud to su wane ne ashabul ukhdud a cikin ummahatul masadir manya-manyan wato makoma na magabata littattafan tafsiri sun yi manganu da yawa akan su wane ne ashabul uqdud da Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya tsine musu sun kawo asar da kuma hadisai da yawa ko shakka babu kuma da yawa daga ciki ingantattu ingantattu ne wasu daga sahabbai a matsayin asar waɗansu kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ashabul ukhdud kamar yanda yazo cikin wani littafi wato wani hadisi wanda imam al-bukhari ya fidda shi hadisi din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin waɗanda suka zo kafin ku ma'ana al'ummomin da suka gabata akwai wani mai mulki kuma yana da mai masa tsafi kasan da yawa daga cikin masu mulki suna da bokayensu ko da a yanzu kuma fa suna da wanda suke ba su sa'a ko wanda suke musu aiki saboda ganin in ba masu aikin za su halaka ko za a kawar da su daga wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin wanda suka zo kafin ku akwai wani mai mulki yana da sahir yana da mai masa tsafi mai masa dube-dube wanda yake bashi magani wanda yake bashi taimako to shi wannan da ya ga ya tsufa sai yake cewa da wannan mai mulki din ka samu wani yaro ka kawo shi don na koya masa wannan wato sirrika din sai aka samu wani yaro sai aka kai shi da aka kai shi yaron aka kai shi aka kai wato gurin wannan mai tsafi din dan ya koya masa yaron a hanya sai haɗu da wani rahib wani mutum mai bautar Allahu tabaraka wa ta'ala shi tauhidi yake shi kuma sarkin shi kowa mutanen ganin addininsa suke ma'ana shi suke bautatawa da ya samu wannan yaron sai yake ce da shi ne zaka je sai yake cewa zai je gurin boka ne gashi gashi abin da ya faru sarki ya abin nan dinsa iyayensa suka ba da shi don ya je da koya sai ya gaya masa gaskiyar al'amari cewar wancan abin da yake yi fa shirka ne kaza kaza kaza kaza abin da za ka yi shi ne ka yi imani da Allahu tabaraka wa ta'ala yaron ya ɓata lokaci kafin ya je gurin bokan yana zuwa bokan ya bayan ya koya masa kuma ya dake shi cewar ka daɗe baka zo ba da ya dawo sai sake tsare shi mai koya maka kaji kaji kaji kaza ce to duka rabu da wannan ya masa wa'azi yana komawa gida su ma'iyansa suka dake shi me yasa ka dade ya ce daidai lokaci kaza zai rika sallamo kai da ya dawo washe gari sai ya zo gurin wannan mai tauhidi din ce to jiya shi ya dake ni su ma kuma iyayena sun dake ni a gida sai ke cewa idan ka je ka in ka zo ka tsaya gona idan ka je gurinsa ya tambaye ka me yasa baka zo da wuri ba ka ce iyayenka ne suka saka aiki da wuri baka samu ka fito da wuri ba shikenan yana zuwa ya tambaye shi me makarar da kai a gida aka sana aiki ya sai kyale shi yana koya masa akan hanyar sa dama shi wannan yake tsaye yana da sai kira shi me ya koya ma kaza kaza kaza ya masa nasiha ya zubar da wani abin kaf ya ce kana zuwa gida in suka ce ka makara me yasa baka dawo da wuri baka ce ya koya maka abubuwa da yawa ne shi sa ka makara da ya koma suka tambaye shi me ɗaya da kai irin ta jiya sai ya ce a'a yau ɗin ya koya min abubuwa ne da yawa na makara sai suka kyale shi washe gari da ya fito kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayyanawa sai ya ga wato sai wata katuwar dabba ta tare hanya kuma hanya ɗaya ce ta jama'a an rasa yanda za a yi wannan dabba ɗin ta bar hanya don a wuce sai ya ɗauki waɗan dutse haka wata ƙwaƙuwa sai ya ce ya Allah idan dai al'amarin wannan rahib ɗin wannan mai bautar wannan mutumin ƙwarai ɗin in dai da gaske yake shine akan addinin gaskiya ya ubangiji zan jefi wannan dabbar Allah ka kashe ta in dai da gaske wancan mutum yake in dai addininsa shine gaskiya yana ɗaukar tsakuwar ya jefe ta sai ta faɗi ta mutu sai ya ji lalle a zuciyarsa tabbas da gaske wannan abin da yake gaya masa mai tauhidin nan shine gaskiya shine addinin gaskiya da ta faɗi ta mutu to kuma dama dabbar labari ya kai har gurin shi sarki ɗin ga shi suke bautatawa an yi an yi an kasa harbe ta an kasa korarta sai aka yi labari cewa wannan yaron da yake zuwa gurin wancan boka fa shi jifa ɗaya mutu ta mutu sai sarki ce a kira shi ana kiransa ya ce lalle ka fara koyan wato abin da ake so ka koya lalle al'amarinka ya kai sai labari ya kai gurin shi ma wannan mai tsafi ɗin wannan bokan sai ya ce lalle fa 'yan zamani kenan kai kama fara wuce ne lai ka fara fahimtar al'amura a shi har kana yin abin da yake yawa niman isa ma ne ba aina ya ce ƙoƙari in kashe ta taƙi mutuwa sai ya ce aini ba ni na kashe ta ba allah ne ya kashe ta sarkin shi ma tambaye shi waye kashe ta an ce kai kashe ta ce wani in kashe ta ba waye kashe ta allah ne ce wanda allah ni na kashe ta kenan ce a ba kai ba ubangiji na ubangijinka shi ya kashe kana da wani ubangiji bayan ni sai ce kwarai da gaske aka yi ta yi aka yi dama aka dama sai aka kyale shi an dai bar shi a matsayin mai wancan tsafin da yake koya ne ya sa ya kashe to da ɗaya daga cikin fadawa na shi wannan mai mulki wannan sarki shi kuma ya makance da dadewa sai ya dauki dukiya mai yawa yace a kai shi gurin wannan yaron tunda yaron nan ya mallaki tsafin da ya iya kashe wannan dabbar a kai shi gurin sa ya bashi duk wannan dukiyar a matsayin abin sadaka dan ya warkar da shi da yaje sai yace kaga duk abin da aka zo da shi din nan mallakar ka ne amma na zo ne ka warkar da ni sai yaron yace ani ban na warkar da mutane Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yake warkar da mutane amma akwai wani sharaɗi inda ka amince in sha Allah kai ma za ka warke idan ka zai buɗe ya tambaye shi mai sharaɗin ya ce ka yi imani da Allah ya ce wannan Allah ya ce Allah wanda ya halice ne halice ka ya halice kowa ka yi imani da shi sai yarda sai ya yi imani ce ka yi imani ya ce to yanzu roƙi Allah ta'ala sai ya warkar da ka sai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai idan sai ya buɗe shikenan yarda da cewa addinin da yaron ne yake shine gaskiya ya koma gurin shi wannan mai mulki sai ya gan shi da idansa a buɗe sai ya aka idanka ya buɗe da yake cewa ubangiji na ne ya warkar da ni ya buɗe min idona sai yake makin ko to yaushe ne ma haka ma ni na manta ma lokacin da na maka wato lokacin da na warkar da kai da ce ai ba kai bane ubangiji na ubangijinka wanda ya halice ne wanda ya halice ka shine ce kana da wani Allah ubangiji bayan ni sai kwarai da gaske wanda ya halice ne wanda ya halice kai ai ba Allah bane shi ke na fa aka kama nan aka rinka azabtar da shi to shi kuma wancan mai tauhidin dama ya gaya wa wannan yaran tun lokacin da ya jefi wannan dabba ta mutu yake cewa da shi lalle kana da tauhidi mai karfin gaske tunda har hakan ta faru abinda nake so da kai akwai fitina fa amma duk fitan da za su same karka daka nuna ni duk yadda za a yi karka yadda ka nuna ni yaran nan ya ce to shi wannan da aka warkar da shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya warkar da shi aka kama shi aka rinka azabtar da shi sai nuna wannan yaron aka ce to yanzu kai kai ridda ka kyale waccar aqidar ka ci gaba da wato aqida wacce ka saba yi bautar sarki sai ya ce ba zan taba barin wannan addini ba wannan shine gaskiya sai aka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai aka dauko al-mishar wato zarto irin saya da ake yanka katako mai mai abin haka urzunu urzunu kasan tafi wahala wajen yanka fiye da a ce abu mai kaifi ma tunda goga za a rikai sai aka ɗauko shi aka ɗaɗɗaure shi sai za a tsaga ka gida biyu in dai baka bar wannan tauhidin ba yace sai dai ku tsaga ni aka sa a tsakiyar kansa aka ɗaure shi aka fara kokawa za ka bari jini ya fara mutuwa yace ina ai kawai za ku kashe ne kashe ne a wannan addini wannan shine gaskiya sai da aka tsaga shi gida biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka tsaga shi tun daga tsakiyar kansa har izuwa dubarsa aka balla shi gida biyu aka tsaga aka kita shi ya zube ya mutu a haka ya dai mutu da tauhidinsa baya da haka sai aka koma gurin shi wannan yaron dama shi ya nuna yaron nan kuma shi ma yaron ya ce masa karkar da ka nuna ne amma ya nuna shi da ya sha wahala kuma aka tsaga shi amma dai bai sauka da kan addininsa ba aka kama yaro shi kuma yaro sai ya nuna wancan mutum da aka kama wannan mutumin aka azabtar da shi aka kashe shi aka nemi shi ma ya bar wannan addinin tauhidi ya ce ba zai bari ba aka sa zarto shi ma aka yanka shi in aka yanka aka yanka a tambaye shi yaya ya ce ku ci gaba kawai amma dai in bar wannan tauhidin ba zan bari ba har ya zama ya fita daga cikin taitayinsa suka tsaga shi suka raba shi gida biyu shi ma ya mutu aka dawo kan wannan yaron sarki ya ce ku ɗauke shi ku kai shi kan duwatsu sai kun je can ƙololuwa ku tambaye shi bayan an yi an yi ya ƙi barin addinin an yi an yi ya ƙi bari kuma an yi an yi a tsaga shi kuma ya ƙi tsaguwa an kai shi ƙololo dutse za ka bari ya ce ina ya ce allahumma kafi nihim ya allahu tabaraka wa ta'ala ka isar mun su sai allahu tabaraka wa ta'ala ya sa dutse ya zama da su duk suka gangaro suka faɗi suka ragargaje shi kuma yaron ya sauko lami lafiya ya dawo gida sarkin ya gan shi ya sa waɗansu kwamati suka kama shi ya ce ku je ku hau kwale-kwale da shi sai kun je tsakiyar ruwa ku nemi ya bar wannan aƙidar ya dawo idan bai yi ba ku jefa shi a ciki sai da aka je tsakiyar ruwa shi ma sai ya ce Allahumma kafinihim ya Allah tabaraka wa ta'ala ka isar mun su su ma sai kwale-kwalen ya wato ya dilmiya a cikin ruwa suka dilmiya a ciki suka halaka amma shi kuma yaron Allahu tabaraka wa ta'ala ya fito da shi tsab ya dawo sarkin abin ya dame shi ai wannan bai mutu ba ai wannan bai mutu ba sai shi wannan yaron sai ya ce zan gaya maka abu ɗaya kana yi da kanka za ka kashe ni in dai kai wannan abin to zan mutu sai ya ce menene wannan abin sai ke cewa shi ne ka tara mutane na ko'ina da ka sani ka sa kwanaki ana tara al'umma idan ka tara mutane ka samu babban fili in an tara mutane ka ɗauki kwarina ka ɗauko wato kifiya guda ɗaya sannan ku sa a cikin baka ka harbe ni ana harbi na in dai yayin da za a harbe ni an ce bismillahi rabbil gulam ana harbi na zan mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka aka yi kuwa aka kama yaron aka daure shi a gindin wani kututtire kamkan bayan an yi komai yaki mutuwa an jefe shi da dutse an danne shi an yi kaza bai mutu ba da aka daure shi a jikin wannan kututtire sai aka dauki kibiya guda daya daga cikin kibiyoyinsa aka sa wanda zai harbi yace bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro wane ne ubangijin yaro Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai wanda muke bauta subhanahu wa ta'ala ana fadar haka bayan ya tara mutane ana harbinsa sai aka rabe shi a sudu wato kashin wajen mukamiki da kansa haka sai ya dora hannunsa akai jini ya fito ya dora hannunsa akai ya fadi ya mutu to wannan da ya mutu sai mutane suka rinka nanatawa suka hada baki suna natawa sau uku kamar da hadisi ya bayyana suna cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro mu fa mun yi imani da ubangijin yaro mun daina bautarka tun daga gaskiya ta bayyana kawai an yi an yi duk wani tsafi an yi bai mutu ba ana cewa da sunan Allah ubangijin yaro ya mutu lalle wannan shine Allah na gaskiya shine kuma ya cancanci mu bautatawa to kaga wannan hikima ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala shi sai daga cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai alhakim mai hikima inda yaron da kansa zai ta yawo yana da'awa la'alla ya gama shekarunsa bai kai inda sarkin ya tattaro mutane ba amma shi da kansa ya dauki nauyin kiran mutane aka dauki kwanaki ya gama tara su tsaf sai Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da saƙon addininsa wallahu mutimmun nurahu wal karihal kafirun aw al mushrikun sai da ya gama tara su sa'an nan kuma sai abin ya tabbata kaga da awa ta yaɗi kin wannan ya yi imani wannan ma bai zo ba zai koma garin sai isar masa sai ya zama to an samu ambassadors kenan da yawa kaga Allah tabaraka wata kenan wata ala kenan to sai sarkin sauran wanda suka rage ba su yi ridda ba shi a gurinsa tunda shi ne riddan a gurinsa ba su daina wato bautata masa ba sai ya ce yanzu abin da za a yi shi ne a ainihin wato tona rami wanda yake sissira dogo kuma haka aka tona rami sai aka hura wuta a ciki da aka hura wuta sai ya rinka daukar wanda suka yi imani din nan ya rinka saka mutanen suna jefa su a ciki shine al-uqdud al-uqdud da Allah tabaaraka wataala ce an tsine wa ma'abota al-uqdud su ai ma'abota al-uqdud wanda suka tona da shi sarkin da yasa aka tona da waɗanda suke ɗiban mummine suna zubawa a ciki shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد حياك الله su wannan ashabul uqdud da Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsine musu yace abinda suka yi na al-uqdud shine annari zatul waqud wuta ce suka hura a cikin wannan ukhdud din annari wato wuta ce zatul waqud ma'abociyar ruruwa wuta suka saka a ciki tana ta ruruwa suna daukar mutane suna jefawa a ciki idhum alaiha qu'ud Allah tabaaraka wata'ala ce idhum ayayin da su wannan wato shi wannan mai mulki da kuma mutanansa alaiha qu'ud suna tsaye akanta wato suna zaune akanta alƙa'adu wato shine zama kamar da yake alkiyam kuma shine mai tsayuwa na fata an gani sai suka zauna domin a larabci akwai bamba akwai wato kalmar aljulus akwai kalmar alqu'ud a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce idhum alaiha qu'ud yayin da su suka zamto akan wuta din ba ana nufin akan kanta ba ana nufin me a gefanta na fata an gane domin a ce ya tsaya an fede dabbar a ce yana tsaye a kansu suka yi kaza ai ba karan kansu ake nufi ba kuma akan dabba ba ana nufin me yana lura da abin da ake izhum alaiha qu'ud yayin da su din shi wannan mai mulkin da mutanansa suke tsaye wato a kewayen wato wannan wuta da take cikin al-uqud alaiha qu'ud suna zaune a larabci da aka ce qa'ada ana nufin yana tsaye sai ya zauna in aka ce jalasa yana kwance ko yana kishin gida sai ya zauna na fatan gani wato julus daga ƙasa zuwa sama ƙwa'ud kuma daga sama zuwa zuwa ƙasa shi ne a larabci ba a cewa shi sa za ka samu balarabe kana tsaye ba zai ce da kai mai ijilis ba sai da ce ƙwa'ud sai zauna ba ijilis ba ina fatan gani sai da ce mai ƙwa'ud zauna amma in kana kwance ce kuma ijilis ya ce ijilis ijilis saboda kana kwance ne na fatan gani idhum alaiha qu'ud sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa hum alhali kuma su din wato shi wannan mai mulki da mutanansa alama yaf'aluna bil mu'minina abisa abinda suke aikata wa mu'minai na azabtar da su na sanya su cikin wuta shuhud wato suna nan a halarce in aka ce shahada ana nufin shaidawa da ido kuma ana nufin mai halarta wato ka halarci guri Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce faman shahida minkum shahra falyasumhu kaga wannan ba ana nufin wanda ya ga wata daga cikin ku ne me yake nufi wanda ya halarta ma'ana wanda rayuwarsa ta kai lokacin watan Ramadan to ya azumci watan Ramadan saboda haka wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud su dangane da abin da ake bautata wato ake aiwatarwa muminai shuhud suna nan a halarce suna zaune ake azabtar da su wato shi sarkin da manya-manyan suna zaune suna halarce ake azabtar da muminai ko kuma shuhud wato suna kallo ana azabtar da anashin muminai sai Allah tabaraka wata'ala ya ce sai su wato wannan ashabul uqdudin suke cewa wa ma naqamu minhum mufa ba mu tsane su ba ba don komai muka kyamace su muka tsane su ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai dan sun yi imani da Allahu tabaraka wa ta'ala wanda yake al-aziz mabuwayi al-hamid kuma abin yabo laifin su wa ma naqamu minhum ba dan komai muka tsane su ba inji su kafaran kenan ba dan komai muka tsane su ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kawai dan saboda da sun yi imani da Allah ne yasa muka tsane su to ga san zuciya kenan kawai su saboda to shi duk inda kafir yake kuma in ka ji ya tsane ka saboda me imaninka da Allah ne domin wannan shine bambanci tsakanin kai da shi yin imani da Allah din nan to yin imani da Allah din nan kuma shine abin da bayya su hal tanqimuna minna illa an amanna billah ba komai yasa kuke kyamatar mu ba sai dan me min yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ina ba ta an gane annaqma wato shine kyamata kaji ka ki abu Allah tabaraka wa ta'ala ce kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ai ya girmama kuma abin kyamata ne abin ki ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ku rika fadar abinda wato bakwa aikatawa wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الله تبارك وتعالى شيني مبواي ما أنا يا بواي كومي با أبن ديكي غاغرة سبحانه وتعالى باب ونمتن ديكي بواير إيا أبن دا الله تبارك وتعالى هوري مسما شي كان سباب kai kanka iya naka kai ba aziz bane akan wannan ina fata an gane amma Allah tabaaraka wataala shi kuma aziz ne akan kowa da komai subhanahu wataala domin kai yanzu kana da gida kana da ɗaki a gidan kana da banɗaki a gidan kana da gurin kasuwanci ko gurin aiki kana da kaza kana da kaza kana cikin gurub kaza kana cikin kaza kai ɗin fa baka buwayi iya wannan nakan ba ma wani abu sai amma na matan gani mafi karanci shine kana nema a gina ma kaza misali ko a maka kaza sai ka je ka abin hawa kake da shi saboda baka buwaye abin da ka mallaka ba ku gyara mun nan ni me yake damun kaza ne sai in ji ya mun kaza baka kai naka ne fa amma saboda baka buwaye abin ba sai ka tambayi wani wanda shi bai san ma wannan abin me yake maka ba amma kai zaka ce masa sai kaza ya rika faruwa ni me yake ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala gwada maka me baka isa ba shi ma wanda kaje kace masa kaza yana mun kaza shi ma akwai abin da shi ma nasa in ya taso masa can zai yi shi ma wancan gaba zai yi shi kowa da ka sani ba wanda yake iya wadatar da kansa da kansa shi kare bai isa ba baka da lafiya zaka je ka samu likita kaza kaza me yasa nake jin kaza nake jin kaza shi ma an bai lafiya zai samu me yasa shi ma tasa ta kamo shi shi ma kaza wannan dan adam haka yake bai isa ba babu wanda yake iya buwayar kansa da kansa amma Allahu tabaraka wa ta'ala kowa da komai da ka sani shi yake biyo kowa lafiya a lokaci guda biliyan triliyon no suke neman lafiya lokaci guda kuma triliyon suke neman mai haihuwa triliyon no suke neman arziki nawa ne suke neman kariya nawa suke neman sutura nawa suke neman aljanna nawa suke neman kaza nawa kaza duk kuma yana biya musu kuma kowa yana faɗa yana ji kowa kuma yana ganin sa subhanahu wataala wannan fadan adam kenan banda kwari da dabobi da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da ƙasa da komai subhanahu wataala saboda kai idan aka ce Allahu tabaaraka wataala aziz ne wannan kalmar tana da fadin gaske tana da fadin gaske duk wani suna daga cikin sunayen Allahu tabaaraka wataala in ka kalli ma'anarsa sai dai ka ce subhanallah saboda abin ya fi ƙarfin tunaninka ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka ya fi ƙarfin aikin kowane irin ɗan adam al'aziz shi ne mabu ya isa komai kuma abin da ya gagare shi subhanahu ta'ala alhamid kuma shi ne hamid ina ka ce alhamid wasu malamai suke cewa shi ne wato abin yabo na fata an gani wato abin yabo da ma'anar mai bayi suna yaba masa ko kuma shi yana yaban bayinsa hamid ala wazan fa'il ne a larauci kuma duk wazanin da yake da fa'il to yana nufin akasin juna na fata an gani kamar ka ce amir in ka ce amir mai ake nufi mai ba da umarni ko nake ba da umarni kaga amir shi ma ala wazan fa'il ne kaga hamid fa'il duka wazanin su ɗaya ne amir idan aka ce wana amir ne shi yake ba da umarni ko shi ake biwa shi yake ba ko kaga fa'il ne amma ana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga rajim shi ma me ala wazani fa'il fa'il rajim amir majid hamid na fatan gane to idan ka ce rajim shaitan ana nufin shi ake shine abin jefewa ko shine abin jefa na'am shi ne abin jefa ana shi ne jifaffe kenan ko rajim ma'ana allah tawaraka ta'ala ya jefe shi kenan hamid shi ne abin godewa ko kuma me shi mai godewa ko ake gode masa wasu malama suka ce ana nufin shi ne mai godewa wasu suka ce a shi ne abin godewa to duka biyun kuma daidai ne ma'ana allah tawaraka wa ta'ala shi ake gode shi ake yabo shi ma kuma yana yaban wasu bayi yana kuma gode musu ina fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah shakirun alim Allah tabaraka wa ta'ala mai gode wa bayi ne kuma masanin komai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wata mata ko wani mutum ya ga kare yana lallagi saboda jin ishruwa ya daura ko ta daura mayafinta ta ɗebo ruwa ta bashi Allah tabaraka wa ta'ala ya gode mata kina Allah ta'ala na godiya Allah ta'ala yana gode bai su ma kuma bai suna gode Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan me majid wato larabci yana da girman balaga fiye da tunaninka musamman kuma alkur'ani mai girma kalma ɗaya tana nufin can tana nufin can shi sama akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim magabata suka yi magana cewar abinda ake nufi wasu suka ce ana nufin shaidan jefaffe ko kuma jefan wato shaidan mai jifan mutane da waswasi da sharrinsa ina neman tsarin Allah ta'ala da shaidan wanda yake jifan mutane amma dai yafi shahara cewa a shaidanin rajim shi ne shaidan wanda yake mai jefaffe shi kansa ya fi shahara wannan na wata an gani kamar yadda kuma ya fi shahara wajen karatun alkur'ani akan fara a uziya kafin a fara amma akwai wanda suke cewa daga cikin magabata sai bayan ka gama da sai ka yi a uziya ka kammala karatun Qur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kar wannan abin ya zama riya kace bayan ka gama ya kamata kai a'udhiya Allah ta'ala ya ya kare ka daga sharrin shaitan ya zama wannan na sani ba wai kafin ka yi ba na ba ta hankali wasu ke ce a kafin ka yi din wallahu a'lam so daga Allahu tabaraka wa ta'ala shine wato al-aziz al-hamid sai Allah tabaraka wa ta'ala ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda lahu mulku samawati wanda mulkin mallakar sammai wal ardi da kuma kasai ard nan yana zuwa alqur'ani mai girma da lafazin mufradi amma ana nufin jami'i ne ana nufin jami'i duk abinda yazo ana abu guda biyu a ɗayan aka faɗi jami'i to shi ma ɗayan jami'i ake nufi saboda duk inda Allah tabaraka wa ta'ala magana samawati sab'i ko samawat sai yace arad to yana nufin araduna annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi da jami'i din yake cewa duk wanda ya ci iyakar dan uwansa ko ta gona ko ta gida ko ta rumfar kasuwa ko kaza ko kaza za a ciro masa za a tugo ta tun daga sab'a araduna sab'a aradin wato tun daga kasan bakwai za a ciro sai a lankaya masa a wuyansa sai a ce to tsallaka sarabi to kaka wannan nauyin ba zai ba shi damar har ya tsallaka ba wadaka cin iyaka masifa ce babba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda mulkin samai da kasai nasa ne wallahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala mai shaida ne akan komai da kasani subhanahu wa ta'ala ma'ana shahid yana shaidawa akan abin da bawa ya aiwatar kuma shahid yana nan bai ɓuya ba ba kuma wato bawa bai ɓuya daga wato shaidar Allah tabaraka wataala kuma shahid kamar yadda muka bayani a baya wato yana kallo subhanahu wataala duk abin da bawa yake yana kallo ko a fili ko a ɓoye ko a duhu ko a haske subhanahu wataala na'am
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حياك الله أنت لك الشيء بارم فسر وانا سيمي سيمو تاشي أكام إن الذين آمنوا كنكم الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين lalle waɗanda suka ƙona muminai alfitna ana nufin wato ƙonawa an na fata an gani innan lazina fatanul muminin lalle wanda suka azabtar suka ƙona wannan muminai ɗin da aka faɗa a ayoyin baya wal mu'minat suka kuma azabtar wato muminai maza wal mu'minat suka kuma azabtar da muminai mata sun malam ya tubu sa'annan ba su tuba ba sun bar wancan addinin sun koma ga addinin Allahu tabaraka wa ta'ala ba Allahu tabaraka wa ta'ala ce falahum azabu jahannam to lalle a gare su akwai azabar wutar jahannama Allah ka kare mu walahum azabul hariq kuma a gare su akwai azaba wacce take hariq ma'ana ta gobara alhariq a larabci shine gobara wuta ta zo da karfi hu ta gama da abu Allah tabaraka wa ta'ala ce suna da azabar jahannama suna kuma da azaba mai ƙonarwa ma'ana azabar gobara wanda da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa innal ladhina fatanul mu'minin alfitna wato anan ana nufin wato azaba azabtarwa wanda suka azabtar da muminai maza da kuma mata domin ya zo cikin wani hadisi cewa wata mata lokacin da ashabul ukhdud suka tona wannan rami suka sa wuta a ciki ta zo za ta fada ita da ɗanta sai tausayin ɗan ya kama ta sai ta nemi ita a cilla ta a bar ɗan sai ce da ita ya umma ya ce ya kewa makarki da tsoron komai mu shiga kawai a shiga a shiga har da ni jifa mu duka a mu shiga ki bari su jifa mu a ciki Allah ta baraka wa ta'ala ya cire zafin wutar su suna gani a idan su wuta tana ci amma ba sa jin komai na ciki din to waɗanda suka azabtar da muminai sa'an nan ba su tuba sun bar wannan kafirci ba to suna da azaba wacce take ta jahannama da kuma wato azaba wacce take mai mai konarwa wato azaba ta anashin gobara Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu insha Allah anan za mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah wato mun kai ga ayoyi guda goma insha Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa za mu tashi aya ta goma sha ɗaya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu cikin lada cikin abin da ne daidai wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu